إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 26 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 33 cikin jerengen darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wannan littafi na as-sunna yana ɗaya daga cikin littattafai muhimmai a cikin ummahatul kutub waɗanda ake cirato aqida ahlus sunna wal jamaa daga ciki Allah ya saka wa malam da alkhairi muna cikin wato bibiyan sa inda yake ta kawo mana babuka daban-daban da tarjumomi mabambanta a ƙarƙashin imani da kaddara imani da cewa Allah shike komai shike hukunta komai shike kaddarta komai zamu tashi inda yace babu alam babbabi na 88 ko wato babi game da akhadul mithaq akhadul lahi mithaq Allah yana ya ya ya ya dauki alƙawari ya baiwa annabawansa alƙawari fadin Allah wa in akhadna minan nabiyyin minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh zuwa ƙarshe ka ambatan musu sa'ad da muka dauki alƙawari da kai minan nabiyyina muka ɗauka ma'annabawa nisaƙa wa minka da kai annan mabar sallallahu alaihi wasallam wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza malamai sun kokarin su su fahimci yaushe ne aka yi wannan mithaqi wasu malamai suka ce an yi ne tun lokacin da aka fitar da dukkan zuriya annaba adam daga cikin shi dinnan abinda muka ji a baya game da fitar da dukkanin zuriya da Allah ya dauki alƙawari da su cewa alastu bi rabbikum to anan ne aka ware annabawa aka ba su nasu alƙawarin na musamman wasu ma suka ce a lokacin da aka yi wannan wani lokaci ne can lokacin da ainihin wato Allah madaukin sarki ya tara annabawa bayan gama halitta aka yi musu malami da sun faɗi maganganu iri daban-daban abu ja'afar razi shi ne faɗo magana ta farko cewa lamma ukhriju min sulbi adam wallahu ta'ala alam shi akhdul mithaq din shine wato abin nan kamar a yi signing agreement da su kamar da Hausa a ce an yi wato alƙawari da su cewa ga aikin da za ku shine wa'azi da amr bil ma'ruf da nahi anil munkar da hana shirka da jihadi ayyukan da aka san annabawa suna yi suka dauki alƙawarin zasu kuma sun cika Allah ya shaida sun cika mu'mini sun shaida cewa sun cika qala hadathana al-hasan qala hadathana zaid ibn al-hubab qala hadathana husayn ibn waqid an ar-rabi' ibn anas an abi al-aliya an ubay ibn ka'b qala fi qawlihi ta'ala wa id akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin al-ayata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwaluhum nuhun ثم الأول فالأول وانا حديثي الإمام ابن أبي عاصم يكاوش تهنيا مالمش الحسن واتو الحسن ابن علي الحلواني كم daga zaid ibn al-ibab abu al-husayn al-khurasani babban malami wanda ya da hadisi a cikin muslim da al-kutub al-arba'a wanda ya rasu a shekara ta 203 daga husayn ibn waqid alƙalin garin maru mun ji hadisan shi da yawa a baya a wannan wannan malami husayn dan waqid yana ya rasu ne a shekara ta 159 shi ma yana da hadisi a cikin muslim da kutubul arba'a daga arabi' bin anas arabi' ibn anas akwai magana kaɗan a kansa saduku ne lahu auha da aka wannan isnadi alal aqal a ce hasan arabi' yana riwaya daga abul aliya shi kuma daga ubayyu dan ka'ab wannan babban malamin hadda alqur'ani babban alarma nan cikin sahabbai ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala game da ma'anar fadin Allah wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubayyu yace manzon Allah yace awwaluhum nuh na farkon su shine nuh wanda aka fara yi wa wannan ɗauka alƙawarin shi ne yiwuwa sun mal'awwal sannan na biye da shi fal'awwal na biye da shi kaga ai ayata ce ne amma kuma wa minka to me yasa aka fara gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce saboda girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan annabawa shine na ƙarshen su kuma shine shugaban su gaba daya shine cikamakin su kamar kamar da zamu duba su wa idh akhadna min an-nabiyina mithaqahu wa minka wa min nuh to daga nan fa wa ibrahima sai daga nan fa wa musa daga nan wa isa ibn maryama waɗannan annabawa guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuhu alaihi salam ibrahimul khalil alaihi salam musa kalim alaihi salam isa masih alaihi salam su biyar su ake ce musu ulul azmi minar rusul kamar da Allah yake ce mishi wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wato su ne kamar kace manyan hafsoshin annabawa janar janar ne su a cikin annabawa kowanne saboda girman sha'aninsa da girman aikin da ya yi wajen wa'azi nabi ibrahim haƙona shi aka annabi nuhu shekara 900 ko alfa sanatin illa 50 ama ji irin wahalar da ya sha da tufana da kaza da kaza annabi musa ji irin ta tabar zadda ya da banu isra'ila ka kuma suratu abin da bakara da arab ka ji irin labarin wahalar da annabi musa ya sha da banu isra'ila da wuya ma wani annabi da ya sha wahala irin tasa in ban da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi manzala sallama wahalar da ake lissafawa shine da wahalar da shi ya sha da kuma wahalar da sauran malaman al'umma shi za su ci gaba da sha tashin alkiyama amma in dai one on one ne to annabi Musa iyaka ne wajen shan wahala ya sha wahala da da al'ummarsa to haka nan ainihin annabi Isa alayhi salam shi karshe ma har kokarin kashe shi ma aka yi karshe ma su a nasu hukuncin sun ma kashe shi suka ce banda sharrin da suka yi masa shi da mahaifiyarsa banda kagen da aka yi mata da kazafi to waɗannan annabawan saboda wannan irin wahala da suka sha da irin jajircewa su shine Allah ya ba su wata ɗaukaka ake ce musu ulul azmi min rasul haka malamai suka ce wato kenan sunnar rayuwar magadan annabawa shine kowa falalarsa da irin girman da zai samu a wajen Allah da gwargwadon wahalar da ya sha wajen wa'azi da juriyar da ya yi da tsayuwar da ya yi a kan al'amarin wa'azi. Ina fata muna ganewa. Malam ya ci gaba da cewa, wannan isnadi kamar da muka ambata isnadi ne Hassan, baya ga shi al'imamu Ibn Abi Asu, akwai Abdiya mai al-Mukhtara ya ruwaito shi dai ta wannan hanya ta Ibn Abi Asu min ɗin. Wadda sanar hauti, wato Abdullahi Ibn Najda kenan ko? Wa Amr ibn Usman ibn Sa'id al-Hamsi kenan. وابن مصفى محمد ابن مصفى waɗannan malaman guda uku dukkaninsu qalu suka ce haddathana baqiya baqiyatu dan walid an safwan an hujr ibn hujr ibn hujr ibn hujr al-kula'i daga cikin rijal na abu dauda an ibn abi maryam an abi maryam wato abubakar ibn abi maryam kenan qala yace aqbala arabiyyun hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata rana wani mutumin ƙauye ya taho har ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tinkare shi faƙala ya ce ayyu shay'in kana awwala amri nubuwatika menene farkon al'amarin annabtaka ƙala ya ce akhadha Allahu minni mithaqa kama akhadha min an-nabiyyina mithaqahu ce Allah ya ɗauki alƙawari da ni cewa zan masa aikin annabta kamar yadda ya ɗauka da sauran annabawa قال الله تعالى Allah ya ce wa il akhadna min annabiyina mithaqahum hakika ka tuna musu lokacin da muka dauki alƙawari wa annabawanmu wa minka ko muka dauki alƙawari akanka da Nuhu da sauransu wannan kamar da malamai suke fada annabiyun an fade shi ne fil jumla sannan kuma sai aka zikirul khasi bi hukmil am aka ambaci su waɗannan biyar din da hukuncin da aka yi wa dukkanin annabawa ko labarin da aka bayar na annabawa gaba ɗaya. To kamar yadda muka ambata abinda ake kira da wannan misak ɗin shine kamar faɗin Allah da ya ce musu wa aqim wajhaka lid-dini hanifa shine alƙawarin da Allah ya ɗauka musu wa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayi da fuskarka akan addini miƙaƙƙe shine abinda Allah ya ɗaukan ma annabawa alƙawarin aikin da za su yi musu wannan isnadi da malam ya kawo a nan da isnadi ne zaifi saboda hujjar ibnu hujjar ɗin can yana daga cikin malamai wanda ba wanda ya amince da shi illa ibnu hibbana don haka za ka ga ibnu hajirin ya ce makbul a cikin takaribu tahzib shi kuma baqiyatu dan walid ya sarraha da sama a cikin riwaya al-imamu at-tabarani wanda ke cikin al-mujamul kabir da kuma cikin littafin musnad shamiyyi na ila yau na shi abul qasim at-tabarani rahmatullahi ala jami' wallahu ala babun mala yace ga wani babu shi kuma wannan babun zai ga mana yaushe ne aka dauki nisaqin nan wato mata bu'isan nabi sallallahu alaihi wasallam tun yaushe aka lissafa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ɗaya daga cikin annabawa malam yace kala haddathana al-hauti abdul wahhab ibn najda al-hauti قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد الكلبي عن العرباد بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني عبد الله في أم الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته وانا إسنادي ما لا يكوش تهاني عبد الوهاب بن نجد الحوطي زواج إسماعيل دان عياش wanda riwayarsa har kullum an sha faɗa sai dai in daga mutanen kufa a sham ne to kamar wannan ɗin daga mutanen ƙasar sham ne domin abubakar ibn abi maryam abdullahi dan abu maryam shamiyun illa annahu da'iful hadith eh haka nan kuma wato suwaid ibn sa'id ibn suwaid al-kalbi shi ma yana da akwai magana a kansa kamar da ibn hajar yake faɗa a cikin ta'dilul manfa'a shine ke riwaya daga babban sahabin nan al-Irbad ibn Sariya Irbad dan Sariya radiyallahu anhu yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace inni Abdullahi fi ummul kitab ni al-lissafa na a matsayin bawan Allah manzon Allah an sanya wannan bayani a cikin ummul kitab wato littafin abin nan babban littafin kadara da ke wurin Allah wa inna adama a lokacin ma shi Adamu la munjadilin fi tinatihi munjadil ay mulkan fil jadala wal jadala hiya tin ita kasa din ko al ardu an an sanda aka kera annabi Adam kamar yadda yazo a cikin wasu riwayat na Isra'iliyat bayan da aka kwaba kasa aka bata tai tai abin nan tai fermenting ta ta ta juya ta juya aka zo aka yi moldin ɗin shi to an wurgar da surar a ƙasa shine ma'anan la munjadalin munjadilin amin ai mulkan alal ard kamar ka aje wani abu haka akan ƙasa kafin ka dawo kan shi ka ƙarasa kafin a hura mishi rai ɗin nan to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma sunan shi na cikin ummul kitab a matsayin annabi kuma manzon Allah wannan isnadi ne mai rauni jama'a amma ibnu hibbana ya ruwaito wannan magana a cikin asaidinsa da kuma wani wanda ba shi ba kuma sun inganta riwayar saboda majmo na hanyoyi da suka zo da irin wannan ma'ana qala haddathana abu musa qala abdur haddathana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana mansur ibn sa'd an budayl al-uqayli an abdullah ibn shaqiq an maysarat al-fakhri qala qultu ya rasulullah mata kunta nabiyyan قال وآدم بين الروح والجسد أبو موسى شيني محمد ابن المثنى دقى عبد الرحمن دم هدي بابا مالمن دقى منصور ابن سعد البصري دقى تكيم رجال البخاري والنسائي شيكي رواية دقى بديل ابن ميسرة الأقيلي شينا ينا دا حديثي أتكيم مسلم دا الكتب الأربعة شيكم يتشي دقى عبد الله بن شقيق abla dan shakik shine ke cewa daga maisaratul fajri ba fakhar ba kamar yadda ce maisaratul fajri annabi yana canza mishi suna zamu zo mu ji zuwa maisaratul khairi qala qultu ya rasulullah maisara yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzon Allah mata kunta nabiyyan tun yaushe kake matsayin annabi qala sai annabi alaihi salam yake cewa wa adamu bainar ruhi wal jasadi lokacin Adamu yana tsakankanin ruhi da jiki wato tun irin wancan ne dai ma'anan ba a riga an gama ma an tashe shi da ransa ba wannan isnadi ne sahihi hadisi ne ingantacce al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Tabarani da Abu Nu'aym a cikin al-Hilyatu Hadiyatul Awliya da al-Ajuri a cikin Kitabu Shari'a hakanan al-Hakim a cikin Musaddar ɗinsa dukkaninsu sun ruwaito wannan riwaya za mu jima wasu mutaba'at gare ta wa haddathana Hudba ibn Khalid al-Qaisi qala haddathana Hammad ibn Salama an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn Shaqiq ar-rajul qala qultu ya Rasul Allah mata bu'itha nabiyya qala wa adamu bayna ar-ruhi wal jasad wannan riwaya daga Hudbatu ibn Khalid al-Qaisi ne shi kuma yace daga Hamadu ibn Salama ibn Dinar daga Khalid al-Hadza daga Abdullahi dan Shaqiq al-Uqayli Abu Ahmad ar-rajulin anan sai yace daga wani mutum kun ga dai shi ne Abdullahi dan Shaqiq din can mai riwaya daga Masratul Fajri to da haka wannan riwaya mutaba'a ce ga waccan an ambace shi a can din wannan ita ce riwaya Ahmad dan Hanbali a cikin musnadinsa da Ibn Sa'd a cikin littafin shi at-Tabaqat da kuma abinda ibn hajar ya ambata a cikin littafin al'isaba fi tamiris sahaba ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ce mata bu'itha nabiyya yaushe ne aka aiko ka da annabta ƙala ya ce wa adamu bainar ruhi wal jasad babun ga wani babu shi kuma zai magana ne akan wato kwadaitarwa akan aiki nagari da ƙoƙarin yin aiki da kuma imani da cewa a kowa Allah zai ba shi sauƙin aikata abin da aka halice shi da shi wato i'malu fa kullun yassarul lima khuliqa lahu qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Shayba hadathana Isma'il ibn Ulayya an Yazid ibn Rishk an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir an Imran ibn Husayn qala qala rajulun ya Rasulullah ulima ahlul janna ulima ahlul jannati min ahlin nar qala na'am qala fa fima ya'malu al'amiluna qala i'malu fa kullum muyassar fa kullum muyassar wannan hadisi malam yace daga Abubakar malam Abubakar dan gidan Abu Shayba ta hanyar Isma'ilu dan Ulayya daga Zaid ar-Rishk wato Zaid ibn Abi yazid kenan abdaba'i shi ake ce mazaidur rishk ya rasu ka tsaye talatin daga cikin rijalus sita ne an mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir daga malam mutarrif dan abdullahi dan shakhir zuwa ga imranu dan husayn babban sahabin nan cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imranu sahabi ne mai falala kamar da muka ambata a jiya daga cikin falalarsa akwai kasancewar cewa mala'iku suna mushi suna suna mai sallama suna gaishe shi saboda yana cikin mutane wanda ba sa shan magani saboda tsabar tawakkalinsu lokacin da yake ciwon ajali da ciwo ya mai zafi sai wasu cikin iyalan gidansa suka ce lalle lalle ya kamata a yi mishi lalas tun da aka mai lalas ɗinnan ya ce sai suka daina gaishe ni su mala'iku sai da lalas ɗinnan ya warke ya dawo ya daina shan magani har ila yau sai suka dawo suka ci gaba da mai sallama to imran dan hussein shine yake cewa qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ulima ahalul jannati min ahalin na shin an san suwaye ‘yan aljanna da waye ‘yan wuta mana Allah ya riga ya san su ya ware su ko kuwa sai daga ƙarshe ne za a ware ƙala na'am nabi sallallahu Alaihi wasallama ce ƙwarai kuwa ƙala fafi ma ya amalul amiluna to aikin mai mutane suke sai annabi ce mashi i'malu ku je dai ku yi ta aiki fa kullum muyassarun kowa za a bashi saukin aikata abinda zai zama shine makomarsa makomar da Allah riga ya kaddara din Allah ba zai hukunci kawai da abin da ya kaddara ba a cikin kaddarawarsa akwai cewa aikin da kuka yi shine zai dace da kaddararka to da in kaga ka ki yin aiki to da ma kaddararka mummuna ce kenan kai tababbe ne sai ka ki yin aiki ka kama hujja da cewa to ai an riga an lissafa yan wuta da yan aljanna a ka tashi kai wani aiki kamar yadda an lissafa arzikin kowa amma ko ba yadda ka zauna ka ki neman arziki ba ko ba wanda yake tunanin cewa in ya zauna zai samu arziki ya ce ai an kaddara arziki na za a mai kallon mahaukaci ko mara tunani wanda zai zauna ya ce a shi bari ya jira arzikin shi zai same shi ba zai tashi wani kokari baya kasuwanci baya noma baya kiwo baya kwadago baya kwangila baya aikin gwamnati bai aikin sana'a hannu bai komai kawai ya folding arms din shi yana jiran ai kaddararsa za ta same shi yadda ake cewa ai da ajali da kaddara da makoma da da abincinka komai Allah ya riga ya rubuta maka kaga ba wanda yake jira to haka lahira ma ba jira zaka yi ba tashi zaka yi kai aiki aikinka shi zai tabbatar da makoma da aka kaddara maka wannan hadisi yana cikin sayin muslim haka nan baya ga muslim ma tabarani ya ruwaito shi da Imam Ahmad ibn Hanbal kai Bukhari ma ya fitar da shi ta wata hanya da a cikin Sahih Bukhari da kuma cikin Khalqu Af'alil Ibad ta hanyar Abdul Warith zuwa ga Yazid haka na Imam Abu Dawud da shi ma rawaito shi hadisi ne wanda yake tabbatacce qala haddathana Uqbah ibn Mukrim qala haddathana Muhammad ibn Bakr qala haddathana Shu'ba an Yazid ibn Rishk qala sami'tu mutarrifan yuhaddithu Imran ibn Husayn an annabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu wannan ita ma riwayar muslim ce ta hanyar wala ya kawo ta hanyar ukubatu ibn mukrim al-ammi al-basri malamin su imam muslim ne da abu dawuda da tirmidhi da ibn majah ya rasu shekara ta 243 zuwa ga muhammad ibn bakrin al-birsani al-azdi rasuwarsa shekara ta 203 shi ma da gaskiyar zalul jama'a ɗalibin shu'uba ibn al-hajjaj al-ataki babban malami an yazida haddasana yazidun rishk wancan dai yazid din ibnu abi yazid a samitu mutarrifan yace naji mutarrif ibnu abdullahi ibn shikhir yuhaddithu imran ibn husayn yana magana suna magana suna tattaunawa da imran dan husayn sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anin nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan Bukhari ya ruwaito wannan riwaya a cikin sahihinsa haka nan Muslim haka nan Ahmad dan Hanbali haka Bukhari ha ila cikin Khalqu Af'alil Ibad haka kuma Allalakai a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahli Sunnah wal Jamaa rahmatullahi alal jami' wa hadathana Al-Hasan ibn Al-Bazzar qala hadathana Isma'il Abu Umara ibn Umara Abu Al-Mundhir qala hadathana Abdul Wahid Abu Hamzata Maula Urwa ibn Zubair qala hadathani Urwa ibn Zubair an Aisha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني المؤمن وانا حديثي ما لها كاوشت عنيا الحسن ابن البزار زواج إسماعيل ابن عمر أبو المنذر آه يتي حدثنا عبد الواحد واتو عبد الواحد ابن قيس أبو حمزة مولى عروة بن الزبير wannan abdulwahid ibn qais yana da rauni kamar yadda ibn azai yake fadawa saduqun lahu awhamun wa marasil amma wannan riwaya ta da mutaba'at wannan bararren bawa shike riwaya daga malamin sa kuma mai gidansa shine urwatu ibn zubair babban malami cikin tabi'ai daga malamarsa kuma gwaggwansa aisha radiyallahu anha aisha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alaihi salatu wasalam qala allah azza wa jalla Allah ya ce wa ma taraddattu an shay'in wa ban taba taraddudi akan wani abu ba da zan aikata ana fa'ilu wanda dole sai na aikata shi taraddudi an mauti wannan hadisin nan ne na abin nan na cewa idan bawa ya gaskata Allah kuntu sam'uhu kaza kaza kaza dama hadisi ne wanda yake akwai tattaunawa mai tsayi a kansa wannan hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ba na taraddudin aikata wani abu wanda zan aikata kamar taraddudina akan mutuwar bawana bainahu yakrahul mauta shi bawa musulmi mumin yana kin mutuwa wa ana akrahu masa'atahu ni kuma ba na son na bata masa rai ya'anil mu'min wannan hadisin da malamai suka kalle shi masu sharhi tun daga kansu ibnu ibnu al-jawzi a cikin abin nan wato littafinsa na sharhul mushkil min sahihai da Hamad abin nan wato al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin nashi sharhin na Bukhari da kuma wato al-Baghawi a cikin sharh sunna da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari duka sun kawo maganganu game da abinda ake nufi taraddudi a wajen dan adam shine wato ka samu kanka cikin kikikaka zan yi ko ba zan yi ba ka kasa taking decision to irin wannan ma'anar korarriya ce ga Allah da haka ba ita bace a da haka sai suka kokarin su lalubo ma'anar da za a baiwa wannan taraddudin suka kawo ma'ana iri uku na farko cewa shine shi bawa kamar yadda khatabi yake cewa innal abda qad yushrifu ala halaki bawa zai taho bayi da lafiya kuma daga ganin rashin lafiya an san wannan ya tunkari mutuwa duk ƴan uwan shi da likitocinsa kowa ana jiran kawai ta Allah ne amma sai ga yaki mutuwa har a ƙosa ma wani ko wani ya shekaru da ciwo yana ta rashin lafiya ciki ya ƙi daɗi amma kuma bai mutu wani lokaci har likitoci da irin nasu karambani da zaƙewa su sami ranar mutuwa su ce wannan ba zai wuce lokaci kaza ba kuma Allah ya tashi ikonsa sai ya wuce ɗin ce to wannan irin haka ne saboda wannan jinkirin da Allah yake masa saboda wancan abin da muka ji a karatunmu na istikama jinkiri ne na mene na goge mai zunubai ana ta ƙara ƙone zunuban ne da wannan jinkirin da ake masa ya ce sai ya zama yushrifu alal mauti wal halaki fi akhir ayyamihi wa menene wata ta'akharu anhu al maut amma sai mutuwa ta yi jinkiri wannan shine abinda Allah yake masa ta wannan fuska wasu kuma suka ce ma'anarsa taraddudi ma'anarsa shine taraddudin rusul mala'iku masu karɓar rai su ne za su ta kaiwa suna kawowa in sun zo sun ga wannan na cikin lissafin victims sun suke na za ce ko waɗanda za su ɗauki ransu sai zai ce ya Allah wayan shi ne ɗaukar ran wani Allah ya ce ku dai bar shi su ƙara kawowa su ƙara dawowa su ƙara tambaya Allah ya ce ku dai kyale shi shine mala'iku ne za su ta kai kawo suna neman a ba su dama final director za a basu ɗaukar shi sai Allah ya ce ku kyale shi wasu suka ce to wannan shine ma'anarsa sai goyi bayan wannan fassaran da kissan nan ta Annabi Musa tana cikin Bukhari ta ma mala'ika ya je gidan Annabi Musa ya shiga ba sallama ko Annabi Musa ya fasa mai ido kamar yadda aka sani ya kuma gurin Allah ya ce ya Allah ka tura ni gun wani mutum wani bawanka wanda baya baya son mutuwa kaji kaji yadda muka yi shi Allah ya ce a je a tambaye shi kaza da kaza da sauran kisar doguwa ce to kaga inda annabi Musa wannan ajalin nashi tun farko ya isa ya cika wannan notion da malaika mutuwa nan wala ba zai hana su dauke shi fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimu to ajalin ne bai riga ya zo ba amma sai mutum ya samu kanshi a wani yanayi wanda ya kama da ajali kaga mutum yayi wani hatsari in kaga mota sai a ce mere bai fita ba sai kuma ga sun fita sun warke kaga mutum yayi wata cuta har an kira mishi mutuwa kuma kawai sai ya warke kaji bawashi yana cewa ai rai daban a ciwo daban ciwo ba mutuwa ba ko ai ina jin kowa akan mu zai bada irin wannan misalan to saboda kullum mala'iku suna zuwa suna cewa ya Allah yaushe za a kashe wani sai Allah ya ce ku rabu da shi to shine taraddudi din nan taraddudul mala'ika ne fasara ta biyu kenan fasara ta uku kamar da yake cikin littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam na na na na, na Ibn Rajab al-Hanbali da kuma Sharh Sunna cewa shine wato abinda Allah yake cire ma bawa na kyamar mutuwa a lokacin ciwon ajali idan mutum yana cutar ajali ko shekaru suka yi masa yawa sai a wayi gari ma shi da kanshi ma yana ta fatan ma ya mutu to sai ya gama gamsuwa ya ƙosa ya sa rai da mutuwa sannan sai Allah ya ɗauki kwanan shi sai zama sanda za a ɗauki kwanan shi ɗin ba zai ji damuwar zai bar duniya ba ya, ya amuntu ya zama contented ya yadda ya mutu ko mun gane wacce karahiyya tana nan ta asali kamar da Aisha take cewa kulluna ya karahul maut duk ɗan adam yana ƙin mutuwa me karaha shi ga mutuwa shine tsoron zafin cutar ajali da da karab na mutuwa da, da sakar da aka ce innal innal mauti da sakarat to wannan tsoron da cutar da damuwar duk bawa yana jinta amma idan mutum ya dade a a duniya ya shekaru ko ya rashin lafiya mai tsanani ya wahala sai ka ga shi da kanshi ba yake ta neman kawai gara ma ya mutu kai wani ma damuwa kawai in ya shiga kamar da muka ji a darasin baya wata damuwa tana iya sa mutum ya fifita mutuwa akan rayuwa to a daidai lokacin da ya zama ya yi amanna da wannan ra'ayin na ganin cewa mutuwa ta fiye masa to sai Allah ɗauki kwanan shi a lokacin to kaga Allah bai bata masa rai ba Allah kuma bai so ya bata wa mumini rai ne ya masa abin da baya so wannan duka fassarar malamai ce su suka faɗi kayansu kuma su ne dama suke da haƙƙin faɗi ba ba ba ba ba ƴan jigari-jigari irinmu ba ƴan ƴan a haura kawai kaji mutane su tafasara hadisai da da tsuran larabcin su duk waɗannan fassarorin ka kuma wancan tafan da muka ambata abin nan sharhu sunna jami'u jami'ul ulum wal hikam na ibnu rajab littafin fathul bari da sauransu zaka ga waɗannan fasarori da da malamai suka yi shi mala ya kawo mana wannan hadisin ne har ila yau yana da yin magana akan babin tabbatar da kaddara wato hatta mutuwa ko ka so tabbaka isa ka mutu ba sai Allah ya kaddara za a ga mutum a ra'ayi irin na mutane tunaninsu za a ga wannan ya kamata fa ya mutu wahala nan da yake sha da ya mutu kawai amma zai mutum sai sanda numfashin ya kare wani sai a samu shi abin nan iskar bature oxygen yayi wata da watanni a kanta ko abin da suke ce mashi life support ko a samu shi wani abu da yake tsare rayuwar wani ya hatsari wani cuta ce ta cinye kaga mutum ya zama dan kankani dan siriri babu komai a jikinsa daga kashi sai fata kawai amma har yanzu da rai a jikinsa ba zai mutu ba sai sanda ajalin ya kai wani kuma da lafiyarsa da rayuwarsa da komai lokaci guda ya atishawa kawai shikenan ya atishawar da da ranshi ta hancin shi sani wani yana sallah wani yana karatun qur'ani wani yana tafiya a mota wani yana cikin cin abinci wani a kasuwa wani ana tasbihi ko a ina gashi na mutuwar fuja sai mutum ya mutu sanda ba a tsammanin zai mutu kuma a rasa me ke damun shi su dai yan asibiti galibi suna cewa cardiac arrest ne wai haka suke cewa wai zuciya ce kawai take take knocking ta daina aiki jini ya tsaya ya bar shiga cikin ta kawai sai mutum ya faɗi ya mutu wani kuma halaya da wani undiagnosed cuta ba a sani ba wata cuta wadda ba a riga an taba gano ta a likitance clinically cewa yana fama da wannan cutar ba kawai sai dai a ga ya faɗi ya mutu wannan kuma dama daga cikin alamun tashin alkiyama ne wato ita mutuwa kaddara ce daga Allah sai sanda Allah ya so bawa ya mutu sannan zai mutu wani bai isa dan kana jin haushin mutum ko kusa ya mutu kawai sai ya mutu ba ko kuma dan kuna san shi ba ku san ya mutu ba ku isa kuma Allah ya kyale muku shi ba ina fata muna ganewa قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا بشير مولى هاشم wannan majhuli ne bashir maula hashim din قال عن عن سليمان الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال wannan isnadi kamar da muka gani isnadi ne wanda yake dan mala ya kawo shi dai zama shahidi ga waɗancan waccan magana amma ga majhuli nan mun gani ga kuma aun ibnu umara shi ma da ifi ne aun aun ibnu umara ta al-abadi daga cikin mazajen ibnu maja ya rasu a shekara ta 212 shi ma da ifi ne kamar da yake cikin littafin abin nan ad-du'afa kabir na al-uqairi da kuma littafin ibnu adi al-kamil fi du'afa irrijal duk sun yi magana akan shi da shi da wancan malam yace daga Abu Wa'id daga Abdullahi dan Mas'ud kenan kala yace kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa aqbala rakibun hatta anaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallama sai wani mahayyago da abun hawansa har sai da yago gab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah inni a taituka min masirati saba'in na zo maka daga tafiyar kwana bakwai daga nesa nake wa an sabtu badini na wahal da jikina a tafiyar nan wa ashartu laili na yi na raya dare da tafiya wa azma'atu nahari kuma na ji kishirwa da rana wa an sabtu rahilati na gajiyar da abin hawan nan nawa na zo ne duka wannan abin da as'alaka an khaslataini zan tambaye ka akan abubuwa guda biyu ne waɗanda asrahatani su ne suka hana ni bacci fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama masmuk kai ku bawon Allah ya sunanka qala yace zaidul khayli sunana zaidul khayl qala anta zaidul khairi annabi yace a sunanka zaidu na alkhairi sal yi tambayar ka farubba mu'dilatin mu'dillatin kansu ila anha yace so da dama ana samu wata magana mai sarkakiya in aka yi tambaya akan ta dama tambaya shine maganinta eh ai duk magana mai sarkakiya abin da ya dace ai tambaya akan ta faƙala as'aluka an alamatin lahi ta'ala fi man yuridu wa alamatuhu fi man la yuridu ina so ka gaya mun ya ake gane wani Allah yana san shi da rahama wani kuma Allah bai san shi da rahama ta ya zan gane wannan ka ji mutanen karkara fa kenan da irin tambayar su sun da ana sai ke cewa dama muna fata kullun su zo saboda su suna da yancin duk abin da suka masu tambaya mu kuma mu kwashi ilimi yanzu kaga ai Abdullahi dan Mas'ud ne ke riwayan wannan karatun shi ba kauyen ba shi yake riwaya ba shi mai tambaya faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa asbahata wannan ya daga cikin mun ambata a baya halassin in an yi tambaya a bada amsa da tambaya in tambaya za ta amsa wannan tambaya ko ba laifi bane kaza akwai da da kare tambaye shi in yi mai tambaya ce ina tambaya kana tambaya ta to ya halasta in tambayar za ta amsa tambayar amma dai kada ka yi malamin islamiyya wannan yawa don za ka iya cin bugu wallahi kala ya ce asbahatu uhibbul khaira na wayi gari ina son alkhairi wa ma ya amalu bihi ko ma yi umalu bihi da abinda za a aikata alkhairi da shi wa in amiltu bihi wa aikantu thawabu aikantu thawabu na wayi gari kuma in dai na aikata alkhairi to ina da yaƙinin zan samu ladan insha Allah wa in fatani in alkhairin ya guje mini minhu shay'un wani abu na alkhairi hanantu ilaihi in yi takwadayin ina ma da na samu wato yana ma annabi bayanin tunanin da yake da shi ni mutum ne da nake son alkhairi kuma ina kokarin na aikata alkhairi kuma na aikata ina sa ran samun lada in ya kubuce mini kuma in dinga damuwa me yasa na bari ya kubuce mu duk wani abu alkhairi in kaga kubuce maka baka baka ji damuwa ba to akwai matsala jiba hadisin ibnu ibnu umar ko da yake cewa kad afradna fi qaratida kaseera yana takaicin asarar da suka yi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama hayy nabi yace to madalla madalla hadhihi alamatul lahi fi man yurid wannan abin da kake da shi shine alamar da Allah yake sawa ga waɗanda yake so san alkhairi ƙoƙarin aikata alkhairi fatan samun ladan alkhairi jin takaici da damuwar alkhairin da ya kubuce maka wa alamatuhu fi man la yuridu alamar Allah game da waɗanda bai so allau aradaka lil ukhra la hayyaka laha za ka ga inda Allah ya so ka da lahira, to da ya ba ka dama aikin lahira, sun malayu bari bi ayyuwadin halakta. Allah bai ba ka damar ainihin waɗin Allah inda Allah yana son ka, to da zai ba ka dama kaga kana aikin lahira. Mafumul mukhalafa shi ne amsa, in ka ga ba ka wani aiki da ya shafi lahira, to alama Allah bai nufinka da alkhairi, ba ka da wani amfani. thumma la yubari bi ayyi wadin halakta idan Allah ya nuface ka da alkhairi ya nuface ka da lahira to Allah bai damu ba duk inda ka rama ka je ka mutu ba sai ka mutu a Madina ko Sokoto ko Jidda duk inda ka rama ka mutu in ka rama ka mutu a Kwai Ibamma in ka rama ka mutu ma a Amurka in ka rama ka mutu a Brazil in ka rama ka mutu a birni ko a ƙauye ko a gari ko a daji ko da damuna ko rani ba ba komai duk inda ka mutu ba da ɗaya ne ko mun gani wannan hadisin da'ifi ne isnadinsa saboda mene saboda wancan bashiru maula ibnu hashim ba san ko shi waye ba da aunu dan umara al-abadi mai rauni ne da haka za ga wato al-uqaili ya lissafa wannan hadisi a cikin masu raunin sa da ya kawo game da wancan mutumi a cikin littafin sa haka ibnu adiyim wallahu ta'ala wannan tafasil da aka kawo sune suka sune za su zama abun kyama game da hadisi amma asalin kisar tana da asali kamar yadda muka ji qala hadathana muhammad ibn auf qala hadathana abu al-mughira an abi bakr ibn abi maryama an damra ibn habib an abi darda an zaid ibn thabit anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamahu du'a wa amarahu du'an wa amarahu an yata'ahada hadha ad-du'a wa yata'ahada bihi ahlihi fi kulli yawmin hina yusbihu اللهم ما قلت من قول أو حلفت من من حلف أو نظرت من نظر ومشيئتك بين يديه ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير wannan shi ma isnadin yana da rauni jama'a Muhammad ibn Auf al-Ta'i malamin sa Abu Dawud ne ya rushe ka ta 272 shi kuma Abul Mughira shine Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Hims mun ji shi a baya a wurare ya daga cikin rijalul jama'a amma shi wannan Abubakar ibn Abi Maryam shine matsalar wannan isnadi Abubakar dan gidan Abu Maryam a ya samu ikhtilati a ƙarshen sa kamar da malamai suke ambata abubakar ibn abi maryam al-ghassani ke shine matsalar isnadin damra dan habib shike riwaya daga abu darda daga daga zaid dan sabit al-imam ahmad dan hanbali ya rawaito wannan riwaya a cikin musnadinsa haka nan abubakar al-baihaqi a cikin al-asma'u was sifat da wata doguwar addu'a da suka kawo haka nan tabarani ma a cikin mu'jamul kabir yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da zaidu ɗan sabit wata addu'a kuma ya umarce shi cewa lalle lalle ya dinga yawaita yin wannan addu'a kullum kuma ya dinga yi ma ‘ya'yansa da mutanen gidansa wannan addu'a ga addu'a ita ce Allahumma ma qultu min qawli ya Allah duk abin da na faɗa na wani zance au halaftu halaftu ne wannan ba halafat ba halaftu min halifin wani rantsuwa duk rantsuwar da ne na ce na rantse da Allah zan yi kaza au nazartu min nazirin ko na ɗauki wani alwashi bakance fa mashi'atuka baina yadai to ganin damarka da ƙaddararka tana gaba ga wannan rantsuwa da wannan ainihin alƙawari da wannan alwashi ma shi ita min hukana sai abin da kaga dama ya Allah shi zan iya zartawa na rantsuwata sai abin da kaga dama zan iya zartawa na alwashi na wa ma lam tasha lam yakun duk abin da baga dama ba ya Allah ba zai zartu ba la haula wala quwwata illa billah illa bika babu ƙarfi babu dabara sai gare ka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai kaddara ne akan komai kamar da muka ambata Ahmad dan Hanbali da Tabarani sun rawaito wannan hadisi da bayaki a cikin al-asma was sifat da kuma cikin kitabud du'a nashi shi ma Tabarani haka sannan Abu Dawuda ya rawaito wata riwaya mauqufiya daga Abu Dharr al-Ghifari rahmatullahi alaihi wa radiya anhu cewa yana yin addu'a kwatankwacin irin wannan. Ita ma dai wannan riwaya ta tabbatar da ƙaddara Allah ne akan komai, cewa hatta rantsuwa da alwashi da bakance da alƙawari da ka ɗauka duka ba ka izartar da shi sai Allah ya gada ba. Babun, Malam ya ce ga wani babi har ila yau, haddasana Yaƙub ibn Humaid, kala haddasana Marwan ibn Muawiya al-Fazari kenan. Marwan ibn Muawiya al-Fazari ya rasu ne a shekara ta 193. Daga cikin zalin jama'a, عن الحسن ابن عمرو الفقيمي الحسن ابن عمرو الفقيمي عن معاوية ابن إسحاق عن جليس له بالطائفة wannan kaga abin nan ne kenan mubhami ne ko wai daga wani abokin zaman shi a Ba'ifa wanda suke zama a Ba'if to wannan kaga shine majhuli da zai kawo hadisin tangarda ana Abdullahi ibn Amr daga Abdullahi dan Amr dan As annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace lamma zara Allah ta'ala li jahannama man zara yayin da Allah madaukakin sarki ya kera ya tsirar da halittun da ya tsirattar dan jahannama kana waladuz zina mimman zara li jahannam dan zina na daga cikin waɗanda aka kera dan wuta amma dai isnadi ne mai rauni eh isnadi ne mai rauni wannan saboda wancan jalisu mu'awiyat ibn ishaq al-fazari da ba a san kowaye ba sannan shi yaqub ibn humayd ibn kasib mun ji cewa dama saduk ne amma lahu awham al-imam at-tabarani ya ruwaito wannan al-imam at-tabari abu ja'far at-tabari mai tafsiri ya ruwaito shi min tariqi marwan ibn muawiya ta wannan hanya isnadi ne mai rauni kuma riwaya ce take akwai nakara a cikinta dan zina kamar da aka sani shine da da aka haifa ta hanyar mu'amala wadda ba ta aure ba ta daduro ko karuwanci ko fasikanci ko makamancin sa akwai maganganu da yawa da malamai suke a babuka na fiqhu da suka shafe shi tunda kan babi na gado tsakanin sa da iyayensa musamman uban da babi na limanci ko dan zina aka waye gari ya zama alaran ma zai limanci Imam Malik yana cewa ni dai ban so a ce shine limami ratibi amma idan yayi sallah tayi saboda in an ce dan zina ne limamin mutane ratibi za su dinga wasu wasi in ya shiga ba yana sallah sa ta tunanin cewa oh wannan fa kaza da kaza da kaza ne har hankalin su ya bar sallah shi sa saboda sallar zariya aka kyamata da dai malamai wannan suka yi ta gudu haka ba wanda ya ce kawai a ce kai ya limanci da magana akan shaida da magana akan ainihin wajen yanta bawa in an ce a yanta wuya in kana da wani bawa amma ta hanyar zina aka haife shi ko za ka yi yanta shi ya zama ka yi wannan kafara duk akwai wannan a cikin babuka na fito in ka koma abu jafar fahawi a cikin mushil asar ya tattauna akan wannan masail din da kuma musamman matsalar waladu zina sharru thalatha dan zina shine sharrin mutane uku wato da uwar da uban da suka yi wannan lalatar su ne na ɗaya da na biyu a cikin mutane marasa daraja shi kuma shine na uku su aisha take cewa ita wannan hadisin tana fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan wata hala ce guda ɗaya sananniya akwai wasu mutane da suka yi irin wannan lalata suka haifi wani ɗa sai zama shi ma lalatacce irin su to sai annabi ya ganshi yana wata fitsara sai wannan ta'aliki aisha haka tace wasu malamai kuma suka ce a'a itibari ne da aglabiyya aglabiyyan ƴaƴan zina suna rasa tarbiyyar da suke bukata da soyayya da suke bukata ta iyaye da haka galibi sukan lalace kamar yanzu ka je musamman a kudancin Najeriya galibin da ake ce ma ƴan ƴan me ake ce musu ma area boys ko ƴan yahoo ko wai za galibin su ƴaƴan ta gaban hadari ne mafi wasu ba san iyayen su hakan ka je turai irin su ne ga sunan da yawa to sai wasu suka ce a saboda wannan itibar din ne da wuya a haifi yaro ta hanyar zina kuma ya samu kulawar da yake bukata wajen ubansa da uwarsa da kakanni da dangi kowa yana son shi yadda dan aure ake yin suna kowa ya kawo gudumowa a cika ɗakin da famfas ma ka ɗauka za a buɗe butik ne na sai da famfas da riguna da atamfofi a yanka rago a taru a ci abinci kakanni suna murna yan uwa suna murna a fara sakawa a facebook ko za ga an waɗansu da haka sannan in ya isa makaranta a sashi makaranta a sashi hadda in ya isa aure a mai aure a sashi kaza kowa tsawon rayuwar shi shekara 60 70 kowa yana son shi amma dan zina in aka haife shi a cikin dangi bai samu wannan gata ba in bai samu wannan gata ba kuma fa to babu shakka ya dace da ya lalace domin zai fara jin haushin kowa ya fara mummunan tunani shedan ya fara ziga shi ce au inda iyayena ma kaza ne bari man fara da su ya fara cin mutuncin iyayen ya fara musu Allah isa wani ma ya bugi baban wani ya dinga zagin uwar cewa kin je kin yi kaza kin haife ni ke kaza ce akwai wanda zai gigi cin uwar aka ce karuwar banza kawai uwar shi ke gaya wannan ba ta da yancin kuma ta ce ka ji tsoron Allah Allah ya ce kaman biyayya na ta ga wannan zarafin kaga daga nan al'amari sai ya lalace sai ya zama shi ma dan iska a cikin society yasa aka hana tun farko wato maganin ba a yi ba ba a ji ba ba a yi ba to wallahu alam amma dai shi wannan cewa dan zina automatically dan wuta ne bai tabbata ba eh Allah taziru waziratun wuzra ukhra idza dauka anan idan a an samu matsala an haifi dan zina a cikin al'umma abin da ya kamata al'umma su yi su yi hakuri su jure shi ma a mai tarbiyya ya zama mutumin kirki dan a a a datse a datse kofar fitinar wannan kyamar da za a mishi ƙara buɗe kofar fitinar ce Allah shi kyauta malai sake cewa babun haddasana Hisham ibn Ammar qala haddasana Isma'il ibn Ayyash an Umara ibn Ghaziya an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an Abdul Malik ibn Sa'id an Abi Humayd as-Sa'idi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajmilu fi talabi ad-dunya fa inna kulla fa'inna kullan haka ne kuwa? muyassarun lima kulikala na abin ba zai zama kullum bane saboda ga inda nan tana kallon kana kallonta amma dai haka suka rubuta ko dole zan fa'inna kullan muyassarun lima kulikala in ka ce kullu sai ka ta neman tawili in ha zani la sahira ne to gara ka barta kawai a zahirinta wannan isnadi ta hanyar malam Hisham dan Ammar din can ne na na Bukhari zuwa ga Ismail dan Ayyash zuwa ga Umara ibn Ghaziya al-Mazini daga cikin jalul Muslim ne da al-Arba'a zuwa ga Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman babban malamin na su na su Malik an Abdul Malik ibn Sa'id daga Abu Humayd al-Sa'idi sahabin nan mai hadisin koyar da sallah ko qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi ya ce ajmilu fi talabid dunya ya jama'a ku kyautata wajen neman duniya ma'anan ajmilu malamai suka ce ai i'tadilu ku nemi duniya daidai wa daida biduni ifratin wala kaddin wala takalubin kada ka zake wajen neman duniya dan ha maza ha mata ko ba, ba yaki halas yaki haram da kuma at-takalub ka samu wato yanayi na ka kifu akan duniya shine takalub duniya kawai kake nema baka da aiki sai neman ta sannan kuma wa kaddin ko kuma ka daura kanka wahala fiye da wanda aka saba an saba mutane suna zuwa su yi noma ne misali daga daga zaran gari ya waye a tashi da azhar ko kanka ce kai ba za ka tashi ba sai an yi isha saboda tsabaragen neman neman neman kuɗi ko an saba ma'aikatan gwamnati su je office su yi aiki daga karfe 8 zuwa 4 su tashi to daga sun tashi a iya a ka'idar rayuwa sun tashi aiki kenan lokaci ga kuma daga nan za ka tafi wani aikin za ka je kana aiki nan kana aiki can kai ne kullum kasuwa ba hutu an yi mutuwa ma ka ki tsayawa a jana'iza sallar juma'a ba ka samun ta kullum kana kan hanya sallar idi ba ka gida da azumi ba ka nan ba dare ba rana shine at-takalub to kar ku dinga haka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu domin kowa an tsara mishi abin da aka halice shi da shi kai dai ka nemi duniya daidai gwargwado arzikinka zai zo maka arzikinka ba zai ki zuwa ba saboda ka saboda baka tsananta nema ba arzikinka ba zai ƙari fiye da yadda aka tsara maka ba saboda ka tsananta neman al-imam ibn abdul barri da yake sharhi wannan hadisi yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga zammul mas'ala ana ana tirda roƙo ne a wannan hadisin ta ina yake saboda mai roƙo alama ce yana daga cikin hanyoyin tsanantawa wajen neman duniya ka dinga roƙon mutane ka ƙi jira lokacin samun kayayi kana so su su baka har ma ka dinga cewa Allah ya baku mu samu kai ma Allah zai baka ka roƙe shi shi zaka yana nuna wato mai roƙo yana daga cikin mutane masu wanda ba sa kyautata neman duniya yace haka nan kuma ana zargin ana Allah wadare da tsananin kwaɗayi ganin na wani kasa rai ya laita da na misla ma utiya qarun shi ma me yasa kake wannan kwadayin saboda ka gaza hakurin lokacin naka samun yayi tashi kai dai ka nema yace kuma wannan yana nuna Allah wadare da duk wani abu da zaka yi na neman kuɗi wanda zaka cutar da mutane sakamakon shi ta hanyar cutarwa ko zalunci ko cin amana ko ka zo kai wani abu wanda mutane za su cutu ka zo cikin anguwa cikin gidajen mutane kai gidan kaji cito mutane wari kuma ta damu kowa ko ka zo ka kafa wata sana'a ko da ta dinga kawo ko dai datti ko hayaki ko wani abin nan environmental abin nan abin nan da ake ci mishi pollution kana fitar da wani datti kaga ka cutar da mutane duka ko ka zo ka yi gidan ruwa ka yi wata bohol duka tsotsi ruwan anguwa duk yana cikin abin da aka hana sai dai kowa kuma ka fito da famfo kwaya daya a zo ana layi duk abin da ka cutar da mutane ko ka nuna zalamarka a kasuwa ko a gona ko a wajen ban ruwa ko a wurin kasuwanci ko a ina ne ko me yana cikin abin da aka hana saboda mene saboda arzikinka yana nan yana binka zai same ka za ka same shi mun ji riwaya a baya da aka ce da arziki da ajali kullum haka suke kewaye mutum duk da dai bata inganta ba قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد الحمصي كنان حدثنا الوليد بن مسلم عن رجل من آل شبرما أغنى شما مبهميني عن أبيه عن أبي زرعة daga Abu Zur'ata wancan hadisin da muka ambata binnan ya tabbata ko Sheikh Al-Albani ma ya kawo shi a cikin asahiya lamba hadisi na 898 yace daga Abu Zur'a an Abi Huraira qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قدر الله تعالى على كل نفس الله يا قدر وكون ري رزقها ومصيبتها وأجلها da arziki da jarabawa da ajali Allah ya kaddara wa kowa babu wanda zai wuce babu wanda zai kaza Ahmad dan Hanbali ya roto wannan da Imam Tirmidhi da Abu Ya'la Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1152 wa da sana Amr bin Usman قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس وزال الله يتي يوكم تري إن أحدكم لن يموت والله لا ينكو سم بإسا يموت بففو حتى يستكمل رزقه سيأتك الزكنسا فلا تستبطئ الرزق kar ku dinga gajan haƙurin zuwan arzikin ku kaga cewa kai arziki ya maka jinkiri khudu ma halla ku ɗauki hanyar neman arziki da ta halasta wada uma haruma ku kyale duk abin da yake haramun duk hanyar neman kuɗi ta haramun da sata da zamba cikin aminci da ƙwace da cin riba da cin haramun da hanyoyi na barna iri daban-daban ga sunan to duk ku guje musu a cikin cikakken riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ajmilu fi talabi ku kyautata neman duniya ولا يحلمن ولا ولا يحلمن يحملنكم استبقاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله kada kasa samun arziki ya sa ka je ka fara saban Allah sai aka mutum yana fashi ko kidnapping ko waye ce yayi makaranta ne shekara 15 bai samu aikin yi ba shi sai ya zama dan fashi ko ya zama dan sane ko dan kasuwar tsaye ko dan fuwan ko dan yahu yahu ko dan abin nan rufa ido da shafi mulera duk wannan ba uzuri bane a wurin Allah saboda wai talauci ya ishe ka ka ce bari ka fara zalunci ka fara barna ka fara kisa ka zama hayar kila ko ka zama ɗasata akwati duk wannan ba uzuri bane yace fa inna Allah la yunalu fadluhu bi ma'asiyati Allah ba a samun falalarsa da saban Allah ko ka ka samu kuɗi da saban Allah da tsafi da kisan kai da yankan kai da kidnapping to ka sani wannan ba arziki bane a wurin Allah ba falala Allah bace azaba ce wabalun ne akan ka wannan hadisi isnadin sa zaka ga gashi ne ya dauke da wato mudallisai guda uku a jere akwai al-Walid ibn Muslim da ibn Jubair ibn Jurayj da kuma Abu Zubair duka wannan mudallisuna ne Allah ya gafarta musu gaba daya ibn Majah ya ruwaito shi hakanan hakim haka bai haki ma malamai sun inganta wannan riwaya saboda tana da shawahidu da mutaba'at wasu an ji su a baya wasu kuma za a ji su a gaban insha Allah wanda dukkanin su tabbatattu ne insha Allah za mu saurara ne insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah